أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد أن أوام درجة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan sahiya ta alhamishi a yau muna kusan 25 ga wata na zulhijja hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam shekara ta 1444 insha Allah ta'ala za mu dasa daga inda muka tsaya a cikin karatun littafin arba'un hadis za mu tashi alhadisu athamin wa thalathun hadisi na 38 malik cewa an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallama inna allaha ta'ala qala man 'ada li waliyan faqad aadhantuhu bil harbi وما تقرب أحب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل, بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وإن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه wannan riwaya ce ta al-Imam al-Bukhari Allah ya rahama a gare shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a cikin hadisin Abu Huraira Allah mai girma da buwaya yace Inna Allah ta'ala qala Allah mai girma da buwaya yana cewa man adali waliyan duk wanda ya yi ƙiyayya da wani waliyina masoyina faƙad azantuhu bil harbi ubangiji subhanahu wata'ala yake cewa haƙiƙa shi wannan mutumin da ya nuna ƙiyayya shi game da waliyina to wannan mutumin ina shelanta mashi ko ina sanar da shi da cewa yaƙi ya fara tsakanin ni da shi ba ku aikin ba ƙarami ba ne ba wa ma taqarraba ilayya abdi Allah yake cewa bawana bai kusance ni ba bishai'in da wani abu a habba ilayya abinda ya soyuwa a gare ni abinda Allah ya so bawa ya nemi kusancin Allah da shi babu wani abu sama da mimaftaratu alaihi sama da abinda na farlanta akan shi bawa Allah ya farlanta sallah azumi kaza abuwa na farilla wannan mutum ya kokarin kiyaye su wannan su ne mafi makuran abin da suke kai bawa zuwa ga samun kusancin Allah subhanahu ta'ala. sannan manzala sallallahu alaihi yake cewa Allah ya ce yake cewa wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil bawa na ba zai gushe ba yana neman kusanci na ta hanyar aikata ayyuka na nafila hatta uhibbahu har ya kai matakin da ubangiji subhanahu ta'ala zai so shi kenan bayan farilla kuma ya dora akan abin da yake nafila ne Allah yake cewa fa idza ahbabtuhu idan nasubawa kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi Allah ce zan kasance mushi jin shi wanda yake ji da shi imana Allah zai baka kariya game da jinka duk abin da zaka saurara to alheri ne da abubuwa za su kasance masu amfani sannan wa basarahu alladhi yubsiru bihi kuma ubangiji subhanahu wataala zai zame maka ganinka wanda kake gani da shi ta hanyar Allah ya baka kulawa ya zamanto baka kallo da idanunka sai abinda Allah subhanahu wataala ya halatta a kalla wa yadahu allati yabdishu biha haka kuma hannunka wanda kake shunhuda ta wajen aikata wasu ayyuka to ubangiji subhanahu wata'ala zai shige cikin al'amarin ka ya zamanto ba za ka yaudari wani ba ba za ka cuci wani ba za ka bigi wani ba ba za ka amshi dukiyar wani ba da wannan hannun naka hannunka zai zamanto hannu ne managarci yana kokarin kiyayewa da tsoruwurtar abin da Allah subhanahu wata'ala ya halatta a gare shi akan ya amfana da shi sannan wa rijalahu wa rijlahu allati yamshi biha kuma Allah zai kasance maka abinda kafafuwanka wanda zaka riga taka kana tahiya da su imana Allah zai shiga cikin al'amarin kafafuwanka duk inda aka ka taka ka tahi masallaci makaranta wajen wani darasu a wani haraka ne wanda yake na neman duniya gurgurdan iya abinda Allah ya halatta to duka za a ganka a cikin kokarin kazar-kazar da kaiwa da kawowa sai Allah ce wa in sa'alani la u'diyan lahu tabbas wannan bawa in ya roke ni Allah ce zan bashi sannan wa in wa wa inista wala inista'azani haka kuma in ya nemi kariya ta Allah ce la u'izannahu tabbas zan ba wannan bawa kariya wannan shine alhadisul qudusi kuma abin da yake cikin shi kenan na abubuwa kalmomi da abubuwa na alkawali wanda duk mutumin da ya rike Allah subhanahu wataala to Allah mai girma da buwaya ya wadatar maka akan ka nema a wajen wani idan ka rike Allah to an kare hasbunallahu wa ni'mal wakil Allah ya isan mana kuma madalla da abun dogaran bawa ya zamanto shine Allah subhanahu wataala wannan hadisi zamu bi shi tsinke tsinke insha Allah ta'ala gaba gaba gaba ta farko da za a fara bayani akan ta shine shi wannan hadisi a karan kanshi Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Abdul Salam Al-Harrani Ad-Dimashqi ibn Taymiyyah Allah ya rahama a gare shi yake cewa yace wannan hadisi innahu ashrafu hadisin ruya fi dhikri al-awliya yace wannan iya daga cikin mafi girman ko mafi darajar hadisi wanda aka rawaito wanda yake bayani akan falalan waliyan Allah subhanahu wata'ala waɗanda Allah subhanahu wata'ala ya jibinci lamarinsu waliyan Allah wannan hadisi yana nuni akan falalansu kwarai da gaske wannan shine maganan Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah to nan idan ka ce waliyin Allah yani masoyin Allah majibincin lamarin Ubangiji subhanahu wata'ala yani wanda yake kulawa da dokokin Allah ta hanyar yi ko bari mutumin da zai tsaya tsayin daka kamar da zamu gani a cikin hadisin cewa ga irin hanyoyin da idan bawa ya taka su to zai zamanto ya dace da abin da ya shafi samun wannan kasancewar shi waliyin Allah kuma wannan walitaka wani abu ne wanda yake ka'ida shi ba ka'ida ba ce wadda take bukatar dogon surutu ko na makamancin wannan a ubangiji subhanahu wataala ya lakhashe su a cikin suratu yunusa yace ala inna awliya Allah yace la khawfun alaihim wala hum yahzanun sai yace allazina amanu wa kanu yattaqun wadanda suka yi imani suka kasance kuma suna da takawa kenan imani nagartaccen imanin da munahuci bai garwayu da shi ba wasanni ba su garwayu da shi ba imani ne tacaccen imani idan bawa iya da wannan imani kuma Allah ya kara mashi da wakanu yattaquna ya zamanto akwai takawa tare da kai tsoron Allah to wannan sune sharuɗa guda biyu na mutum ya zama to waliyin Allah imani da Allah sannan kuma da kasancewar mutum ya zama to iya da guziri na tsoron Allah subhanahu wataala la da'i akan cewa dole sai ka zama to dan gidan suwa ne dole sai fami suwa ne sune salsala babu wannan a cikin tsarin addinin Allah mutum yana zama to waliyin Allah daga lokacin da ya zama to kawai ya tsaya tsayin daka tsakanin shi da Allah imanin shi nagartacce ne kuma ga tsoron Allah tare da shi wannan mutumin za a sallafa shi a cikin waliyan Allah wannan irin su ne ubangiji subhanahu wataala yayi bayani anan akan cewa duk wanda ya taba su to ya taba Allah ba zaman to mutum ya ayyana kanshi ko kuma wasu su zo su nada shi kaga daga an shiga na ɗayan ɗai kaga babu wani wanda ya nada ka a matsayin cewa kai ne kai ne wani ko kai ne waliyin Allah wannan wanda zai nada kan shi ba annabin Allah ba barantana a ce ai ma yanzu anil hawa in huwa illa wahyu yuha kawai surutai ne haka yake da tsammahani na cewa wane kaza ne to in kana kyauta mutum tsammani kyauta mashi tsammani amma ka ɗauko shi ka ce wannan shi ne mai ake kiran shi da suna ra'isul auliya ko kuma akhirul auliya ko na makamancin wannan ko jagora na awaliyan Allah wannan duka katsalan da ne cikin al'amuran Allah subhanahu wataala kuma mutum ya ayyana kanshi ma a matsayin shi waliyin Allah ne nan ma akwai wata matsala mai girma saboda falatu zakku anfusakum huwa a'lamu biman ittaqa fa'auliya'ullahi kamar da ibn rajab alhambal yake ambata cewa su waliyan Allah tajibu muwalatuhum wajibi ne waliyin Allah waɗanda aka ga salaha tare da su ya zamanto jibintar lamarin ta hanyar son su a so su kar a cutar da su wa tahrumu mu'adatuhum sannan kuma halal kiyayya da su ya haramta كما أن أعداءه تجب معاداتهم كما يد وأن سكي مكيا ألا ني سوكما واجبين أيكي يدسو وتحرم موالاتهم كما حرام ني كجب انتلما يكوكما كسو wani wanda yake makiyin Allah subhanahu wata'ala ne wannan yana da alaka da abin da ya shahi mabda mai girma daga cikin mabadi na addini wanda shine mabda na alwala'u wal bara da ki da so duka addini ne in zaka so dole ka so dan Allah in zaka ki dole ka ki dan Allah abin da ya shahi so da ki duka wajibi ne ka dora su akan ma'auni wanda yake na addini amma a yau ana son yan fina-finai ana son yan kwallo ana son yan wane ne har mutum ya daga baki saboda tsabagen rashin fahimtar addinin Allah ya zaki dan uwan shi musulmi a saboda wani kafiri ko kuma ya rika kiyayya da dan uwan shi musulmi saboda wai ba ba ba ba ba, ba wannan din su guda ba ba club din su guda ba shi yana club kaza shi kuma yana club kaza sai ga ana ta kiyayya ana wannan wannan haramun ne ubangiji subhanahu wataala yake cewa bara'atun min Allah wa rasulih ila alladhina ahadtum min al-mushrikeen fasihu fil ardi arba'ata ashhurin wa'lamu annakum ghayru mu'jizillah وأن الله مخزي الكافرين سيتي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله lalle shailani aka yi da sanarwa cewa ba kowa ya shaida ubangiji subhanahu wataala da manzan shi sun yi bara'a da waɗanda suke mushrikai ne ba su ba mushriki da haka duk wani mutum mai imani wajibi ne ya zamanto yana kiyayya yana nuna kiyayya shi ga mutumin da yake kahuri ne ko kuma mutumin da yake arni ne shine Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya ya kullu kuka imani kar ku riki makiyina makiyinku a matsayin masoyi ya zama kaga balidanci ya kai karshe a ce mutumin da gashi nan ka tabbatar da cewa makiyinka ne amma kuma da sai kai ka dauke shi a matsayin masoyi wanda kuma wanda yake shelanta maka haka allamul ghuyub masanin abin da yake fake ko da ka huri zai nuna maka cewa kuna tare wallahi ƙarya yake so yake kawai ya tarabba suna bikum ne so ne yake samu wata dama ya maka wani bugun da ba za ka tashi ba sannan lake cewa innamal innama waliyukum Allah wa rasuluhu wallazina amanu allazina yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa hum raki'un sannan la kara da cewa wa man yatawalla Allah wa rasuluhu wallazina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun lalle mutum ya jibinci lamarin masu imani Allah da manzon shi da masu imani su ne abin da yake wajibi akan mutum ya so ka jibinci lamarin su waɗannan ayoyi da wannan hadisi wannan hadisul qudsi da yazo anan ibn ibn rajab yake cewa wa wasafa ahibba ahibbaahu alladhina yuhibbuhum wa yuhibbunahu bi annahum adhillatun 'ala almu'minina a'izzatun 'ala alkafirin nan Allah ya wasafta masoyan shi masu son shi cewa mutane ne waɗanda tsakaninsu a su masu imani suna da tafshin hali amma tsakaninsu da kahurai to ba a gane kansu yani suna da tsauri wannan shi abin da ke wajibi sannan mu sani cewa lalle dukkan wani aikin sabo ba abin da ya shahi kiyayya da waliyan Allah ba dukkan wani aikin sabo muharabatun ne lillahi azza wa jalla kamar yaƙar Allah mai girma da buwaya ko kuma kace ka huto yaki tsakaninka da Allah duk wani aikin da zaka aikata na sabo al-hasan al-basri yake cewa ibnu adam hallaka bi muharabati Allah min taqa ya kai dan adam wai kana da ƙarfin jurewa na ka tsaya ka ce zaka yaki da Allah subhanahu wataala wannan wani abu ne wanda yake sananne ma'ruf wadih ka wuduhi shams cewa dan adam baya iyawa sai yake cewa fa, fa inna man asa Allah ka sani cewa duk wanda ya sa'a ma Allah faqad haraba waqiqa yayi yayi hutuna hutun Allah subhanahu wataala lakin كلما كان الذنب أقبح كان أشد محاربة لله أما دلوك تشند الزنوب يزمن تو يا كاري جرما تو يا يا يا إنك كما الله يا كاري جرما yana mutum ya yi ƙoƙari matuƙa ya ga cewa duk wasu ayyukan saƙo banda ma wannan da aka ambata a nan ya zama to a ce mutum ya nisance su a nan Allah subhanahu wa ta'ala yake ambata a cikin wannan hadisi wa ma taqarraba ilayya abdi bi misli bi misli ada'i maf bimisli ada'i maftaratu alayhi babu wani abin da bawa zai nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala da shi sama da bawa ya zamanto yana kokarin sabke abin da Allah ya dora mishi na ayyuka duk aikin da Allah ya saka na farilla na tilas to wajibinka ne ka tsaya tsayin da ka ga cewa ka aikata wannan aiki wasafa awliya'ahu alladhina tahrumu mu'adatuhum Allah ya wasafta waliyan shi waɗanda haramun ne a yi ƙiyayya da su wanda cewa su ne ga irin halin su da ɗabi'unsu su kuma za ka same su cewa kala biyu ne kaso na farko man taqarraba ilayhi bi ada'il fara'id akwai wanda zai nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala ta hanyar sabki abinda Allah ya dora mishi na ayyuka na farilla wanda wannan kuma ya hada dukkan wasu ayyuka da suke fi'ilul wajibat wa tarkal muharramat duk wani abin da yake wajibi ne ka aikata shi sannan duk wani abin da aka aka dora cewa haramun ne to wajibi ne ka nisance shi li'anna zalika kulluhu min fara'idillahi allati iftaradaha ala ibadihi saboda waɗannan abubuwa duka sa daga cikin farillan Allah wanda ya farlanta su akan bayi wannan shine kaso na farko daga cikin bayi na Allah sune waɗanda suke kokarin sabke ayyuka na farilla wanda Allah ya dora musu bayansu almartabatu saniya su ne man taqarraba ilaihi ba'da alfara'id bin nawafil mutumin da zai tsaya tsayin daka wajen bautawa Allah subhanahu wataala bayan abin da ya shahi a farilla to zaka samu cewa a nafila ma ba a bar shi a baya ba mutum ne mai kokarin aikata ayyukan su kenan nafila fa zahara bidhalika annahu la tariqa yusilu ila at-taqarrub ila Allah wa wilayatihi babu wani hanya hanya da zai kai mutum zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala da samun kusancin Allah subhanahu wa ta'ala da Allah ya jibinci lamarinka sama da mutum ya so Allah subhanahu wa ta'ala sannan kuma idan ya tashi aikata ayyuka ya aikata ayyuka na farilla kuma ya dora akan abin da yake farilla ne wannan sune ayyuka da suke na nafila wannan sune darajoji darajoji guda fito kowace daraja daga cikin waɗannan daraja na farko masu kokarin kulawa da farilla wannan sune al-mutaqarribuna ilayhi bi ada'il fara'idi وهذه درجة المقتصدين أصحاب اليمين ورسول درجة أصحاب اليمين wanda suke ta kokarin ya za a yi su kiyaye abin da Allah subhanahu wataala ya dora musu na farilla kafin akai zuwa ga abin da yake nafila Umar ibn al-Khattab Allah kare yarda a gare shi yake cewa afdalul a'mali yace ada'u maftarada Allah mafi girman aiki mafi falala shine mutum ya kiyaye ya aikata abin da Allah ya farlanta a gare shi sai ke cewa walwara'u amma harrama Allah mutum ya nisanci duk wani abin da ya zama to Allah ya haramta shi sidqun niyyati fi ma inda Allah azza wa jalla sana da gaskatuwan niyya da game da abin da yake wajen Allah subhanahu wataala ya zama to ayyukanka da kake yi kana yin su ne don Allah subhanahu wataala Umar ibn Abdul Aziz yake faɗa a cikin wata hudubar shi yace afdalul ibadati ada'ul fara'id mafi girman ibada shine mutum ya sabki abinda Allah ya dora mashi na na farilla washtinabul maharimi da nisanta abinda aka haramta wadhalika li anna Allah azza wa jalla inma iftarada ala ibadihi hadhihi alfara'id li yuqarribu li yuqarribuhum minhu Allah ya farlanta wa bayi ya farlanta mana sallah azumi kaza da sauransu saboda mun samu kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala wa yushiba lahum ridwanahu wa rahmatahu kuma wannan zai samu samu rahama ta Allah subhanahu wataala kuma samu yarda da Allah subhanahu wataala sannan mafi girman farillai na abin da ya shafi gangan jiki kaga abin da ya shafi sallah tana da muhimmanci kore da gaske ubangiji subhanahu wataala yake cewa kayi sujada ga ubangijinka sannan kuma ka nemi kusancin Allah subhanahu wataala ta hanyar ta hanyar yin sujada ga Allah subhanahu wataala manzala sallallahu alaihi wasallam cewa aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid a lokacin da bawa ya zamanto ya kusantan Allah subhanahu wataala shine a lokacin da bawa ya zamanto yana cikin halin sujada a wata riwaya manzala yake cewa ka idza kana ahadukum yusalli idan dayan ku yana sallah fa innama yunaji rabbahu ya sani cewa yana ganawa da ubangiji shi aw rabbuhu yake cewa bainahu wa baina wa bainal qibla ko kuma ubangijin shi yana tsakaninka da kai da alƙiblan nan ala'ai ana so a fuskantar da zuciyar bawa da san cewa lokacin da ya kabarta sallah yana ganawa ne da Allah a wata riwaya ta da manzon Allah yake cewa inna Allah yansibu wajhahu li wajhi 'abdihi fi salatihi ma lam yaltafit ubangiji subhanahu wata'ala yana fuskantar bawan shi a lokacin da bawa ya kabarta sallah matukar wannan bawan bai waiwaya ba daga ka waiwaya shikenan Allah shi ma fusa ya gyale ka sannan iya daga cikin ayyuka na ibada wanda suke kusantar da bawa zuwa ga Allah subhanahu wata'ala shine mutum ya zamanto mai adalci game da manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa kullukum ra'in wa kullukum mas'ul an ra'iyati sawa'un gidanka ne sawa'un al'umma anguwanka ne sawa'un al'umman garinku ne sawa'un al'umman kasarka ce wani bangare ne aka baka ka rike ka zaman tumtum mai adalci wannan in ka yi shi tabbas zai taimaka maka akan samun dacewa da rahmar Allah subhanahu ta'ala kuma a wajen Allah ku zaman to ku ne in ajin tabarkallah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa innal muqsitina inda Allah ala manabihim min nurin ala yaminir rahman wa kilta yadayhi yaminun alladhina ya'diluna fi hukmihim mutum ya zama mai adalci wannan yana taimakawa bawa ya samu daraja mai girma kamar yadda zuwa cikin wancan hadisi na cewa daga cikin mutane guda bakwai waɗanda za a inuwatar da su ƙarƙashin inuwa al'arshi a ranar da babu wata inuwa sai inuwa Allah daga cikinsu akwai jagora na gari wannan kenan daraja ta farko mutum ya zama yana kiyaye duk abin da Allah farlanta sannan bayan ka gama wannan sai ka gangaro zuwa ga abin da ya shafi nafiloli darajatu sabiqin al-muqarrabin as-sabiqin ba su gaugawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala makusanta wanda sun yi wancan na farkon wa hum alladhina taqarrabu ila Allah ba'da al-fara'id bi ijtihadi fi nawafil at-ta'at wa inkifaf wal inkifaf 'an daqa'iq al-makruhat bil wara duk wani aiki suna kokarin yin shi na addini ko da ba farillan bane ba sannan kuma duk wani abin da aka haramta ko da makaruhi ne za ga cewa su so sun bar shi suna kokarin gudu da abin da yake addinin su ne zalika yushibu lil abd wannan yana wajabtawa bawa ya samu yardan Allah subhanahu wataala wanda shine abin da Allah ya ambata anan wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu in dai kana kusantan Allah subhanahu wataala ta hanyar nafiloli to Allah mai girma da buwaya zai soka ya zo a cikin wasu athar daga magabata cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambata cewa ibnu adam ya kai dan adam utlubuni tajidni ka neme ni zaka same ni fa in wajadtani in ka same ni wajadta kulli shay ka samu komi yake cewa wa in futtuka in da ka rasa ni fa fataka kullu shay'in ka sani cewa komi ya barka wa ana uhibbu wa ana ahabbu ilayka min kulli shay'in ni na soyuwa a gare ka saboda komai duk mutumin da ya samu Allah ya huta kamar da bahaushe ke cewa in Allah ya soka to kowa mai hakika eh huwa hada man fatahu Allah duk wanda ya rasa Allah wallahi wannan mutumin suke cewa koda ya samu duk wani abin da ake ga arziki ne na duniya wallahi wannan mutumin yana cikin wahala kuma wahalacecce ne wannan abin da ya samu babu wani abin da zai iya tsina na mushi Allah subhanahu wataala kiyaye sannan ya daga cikin abin da bawa zai samu kusancin Allah subhanahu wataala a gare shi ta bangaren da ya shafi nafiloli kasaratu tilawa tilawatil qur'ani yawan karanta alqur'ani mai girma da sauraron shi bi tadabburin wa tafakkurin wa tafahumin ya zaman to kana kokarin tadabburi kana kokarin tintintinin abin da ya kumsa na ma'ana wannan abu yana daga cikin ayyukan da suke kara ma bawa kusanci zuwa ga Allah subhanahu wataala daya daga cikin sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama khabbab yake cewa ga wani mutum yace taqarrab ila Allah mastata'ta ka nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala gurgurun yadda zaka iya wa'lam ka sani cewa annaka lan tataqarraba ilayhi bi shay'in huwa ahabbu ilayhi min kalamihi ka sani ba zaka nemi kusancin Allah subhanahu wata'ala da wani abu ba wanda wannan abun Allah ya hi son shi sama da maganar Allah subhanahu wata'ala ta ce alqur'ani mai girma mutum ya nemi kusancin Allah ta hanyar karanta qur'ani wannan iya daga cikin abin da zai gadar wa dan adam samun shiga a wajen Allah mai girma da buwaya wannan ita ce maganar Khabbab Allah ƙara yarda a gare shi sannan riwaya ta imamu turmuzi wani hadisi na daban daga abu umama marfu'an yake cewa ma taqarraba ma taqarraba al-ibadu ila Allah azza wa jalla bi mithli ma kharaja minhu bayi basu kusanci Allah subhanahu wataala da wani abu ba sama da abin da ya huto daga wajen Allah sai dai wannan hadisi hadisi ne wanda yake mursal hadisi ne wanda iya da rauni eh wannan hadisi na ƙarshe na abu umama sannan Usman ibn Affan Allah ƙari yarda a gare shi yake cewa law tahurat qulubukum yake cewa idan da zukatan ku sun tsarkaka yace ma shabi'tum min kalami rabbikum da ku gaji ba ba ku kosa ba ba ku koshi ba game da maganar ubangijinku inda zukata suna tsarkake to zuciya ba ta gajiya ba ta samun sa'aba ba ta samun kasawa game da abin da ya shahi maganar Allah subhanahu wataala ko ta hanyar karanta ko ta hanyar saurare ko ta hanyar abin da ya shahi aikata abin da ke cikin Qur'ani mai girma Abdullahi dan Mas'ud yake cewa man ahabba al-Qur'ana fa huwa yuhibbu Allah wa rasulahu duk mutumin da yake son al-Qur'ani to wannan mutumin yana son Allah da manzon shi wasu daga cikin magabata suke cewa wani yake cewa muridin shi ya yake hada wa almajirin shi ya ce mashi a tahfazul qur'ana shin kana da wani kaso a cikin qur'ani qala la sai wannan mutumin yake cewa a bai da wani kaso su kawai muridai ne sai wannan mutumin da yake tambaye shi yake cewa yace ina kai kuka na zuwa ga Allah subhanahu wataala muridin yace la yahfazul qur'ana fa bima yatana'amu fa bima yatarannamu fa bima yunaji rabbahu azza wa jalla yace to da me zaka yi zaka rera me zaka rera bakar qur'ani ya za aika shi dadi bakar qur'ani sannan yake cewa kuma ya za aika gana da ubangijinka bakar qur'ani to waɗannan duka maganganu da suna taimakawa bawa akan su zaburar da shi akan yi kokari ya samu kaso mai girma a cikin karatun alkur'ani mai girma Allah subhanahu wataala ya mana tawfiki ya zo a cikin hadisi ingantacce cikin bukhari hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah mai girma da buwa yake cewa ana inda zanni abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkuruni Allah yake cewa ina nan yanda bawa na tsammace ni sannan ina tare da shi a lokacin da ya ambace ni in ya ambace ni cikin ran shi zan ambace shi cikin zatina haka idan ya ambace ni a cikin wata al'umma Allah ce zan ambace shi a cikin wata al'ummar da ta yi al'ummar da yake cikinta wani hadisi na daban manzala sallallahu alaihi yake cewa Allah mai girma da buwa ya ce ana ma'a abdi ma zakarani wata harakat biya shafata Allah ce ina tare da bawa na matukar bawan nan ya ambace ni labban shi guda biyu sun motsa wata ambatona Allah ce zan ambace shi wannan kuma shine fadar Allah subhanahu wa ta'ala fazkuruni azkurukum ku ambace ni ambace ku manzala sallallahu alaihi wasallam lokacin da ya samu wasu mutane wajen ambatan Allah suna daga muryarsu ana daga murya ana daga murya sai manzala yake cewa innakum la tad'una asamma wala ghaiba ku ba kwa kira wanda yake bebe ko wanda baya nan innakum tad'una sami'an qariban kuna kiran wanda yake yana ji kuma yana kusa yana jin duk abin da kuke qariban yana kusa da ku wa huwa ma'akum yana tare da bi'ilmihi wa inayatihi wa hafzihi wa fi riwayatin a wata riwaya kuma wa huwa aqrabu ilaykum min a'naqi rawahilikum yana kusa da ku sama da sama da wuyan wuyan taguwanku ragumanku yani kenan babu hujja na mutum ya zo ya zauna ya daga daga murya yana ambata Allah subhanahu wataala kamar da ake gani a yau har da wasu bugun girji ko bugun cinya ana ƙura ana tsalle a ce kuma zikiri ake wannan ya saba ma karantarwar magabata duk mutumin da zai bauta wa Allah subhanahu wataala ya ji tsoron Allah ya bauta wa Allah akan tsarin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsarin karantarwar manzo Allah ya manzo Allah ya dora al'umma in dai lada kake so ka samu ba kawai ba haka za mu yi ina ruwan mu kuna makamancin wannan kuma in ka ce ina ruwan ka kaga ina ruwan kan ne amma idan ka ce kana so kai ka samu lada to dole zaman to a saman tsarin karantarwar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan wa wannan hadisi ya da tsawo sosai kenan insha Allah ta'ala sai mu dakata a nan sati mai zawwa ko kuma karatu na gaba ne su sai mu dasa daga inda muka tsaya can da Allah yake cewa fa idza ahbabtuhu kuntu sam'uhu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi har zuwa ƙarshen hadisin da izinin Allah Allah subhanahu wa ta'ala shirye da mu karantarwar da ya aiko annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da shi اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته